أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أتكي وانا يني نتغاسى إنا جمنا شاء kenan ko? lahadi talata ita ce uwa ko na muna cikin yinin lahadi sha bakwai kenan ko sha takwas sha takwas ga watan rabi'u sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan turawa muna goma sha biyar kenan ko sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke barikin GRA a garin Gumel don ci gaba da karanta littafin sifatu sala ko sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha rubutun babban malami marigayi Allah ya jikan shi ya gafarta mashi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi kan darasi na tara adiyatul istiftahi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke buɗe sallah da su wancan sati idan ba a manta ba mun tattauna ne akan manyan abubuwa guda biyu dora hannu a kirji a sallah matsayin shi da hadisai da hujjojin da suka tabbatar da shi sai kuma abin da yake da bukata na kushu'i da kallon gurin da mutum zai sujada da kuma kokarin kawar da duk abin da zai iya dauke hankalin mai sallah ko ya sa masa wasi-wasi ko dauke mai nutsuwa a dauke shi daga alkiblar masallaci bayan kammala wannan to za a ga yanzu duk abin da ake da bukata ya samu kama tun daga tsarki alwala kabbarar harama addu'o'i wane ne komai ya kammalu an yi kabbarar harama an ɗora hannu a girji an nasu to da me ake fara sallah magabata sun tattauna da yawa a junansu kamar imam malik rahimahullahu ta'ala da sauran malaman kufa suna kallon idan mutum ya gama duk abin da ya yi to babu wani abu da ake faɗa a sallah ba sai a fara karatun fatiha imam malik bai yarda da kawai da istiftahi ba saboda kusan babu wasu hadisai ko kuma bai gamsu da cewa ana addu'a da istiftahi ba wani imam malik da malaman kuba su suka tafi akan wannan ra'ayi imam abu hanifa shi kuma yana kallon ba addu'ar istiftahi za a yi ba amma a wa Allah madaukakin sarki abin da tasbihi fasabbih bihamdi rabbika hina taqum kai tasbihi ga ubangijinka a lokacin da kake tsayuwa yanzu ka tsaya za ka yi sallah ga ubangijinka sai ya fassara wannan ayar to ai tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah yayi ta'awilin wancan fasabbih bihamdi rabbika hina taqum ana tasbihi dan haka sai ka fara sallah sauran malamai suka ce a'a tun daga abubuwa da suka tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zancen istihadi da ya dace da bai dace ba duk a ajiye su a gefe ga addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi idan an buɗe sallah mun samu hadisi na zamu tada shi cikin littafin Abu Huraira ya lakanci sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce duk lokacin da ka kabbarta sallah nakan ga kaga yi shiru da yawa kafin ka fara karatu ya rasulullah bi abi anta wa ummi ma za ta ku ina baka fansa ko kuma zan ba da fansar mahaifana uwa da uba manzon Allah ne kake faɗi a cikin wannan shirin naka sai ce ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib wata riwaya sai da ya gaya masa ina da yaqini kai za ka fara tambaya ta a cikin sahabbaina eh kaga akwai abin da zaka yi kai kanka ka san wannan abin illai sai an tanka wannan abin sai an yi magana idan kowa ya yi shiru wanda ba zai yi shiru ba idan kowa bai ce ba wanda sai ya ce kowa da irin wannan sai ce ina da yakini kamar kai zaka fara tambaya ta a cikin sahabbaina saboda manzon Allah ya mai shaida yana da kwaɗayin neman alkhairi yana da kuma cikin dalilan da yasa Abu Hurairah ya tsallake sauran sahabbai yawan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da cewa baya rabuwa da majalisar shi tun da ya musulunta kuma duk abin da ya gani sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwammace ya rasa abin da zai ci a cikin shi akan ya rasa hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai tafi kasuwa kowa zai tafi neman kuɗi kowa zai tafi kasuwanci shi yana zaune masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka faɗa yana sa shi cikin kwakwalwar shi da tafiya ta yi tafiya ya gama yana mantawa ya ce amin addu'a in daina manta abin da ake faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake mai addu'a aka zuba a cikin mayafi ya ce ɗauki ka yafa ya ɗauka ya yafa a bayan shi tun daga wannan rana ya ce ban ƙara jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na manta ta ba abin da ya ja mu cewa ina da yakinin kai za ka fara tambayar haka a cikin sahabbai to waɗannan addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa suna da matukar yawa akwai wanda ana yin su a farilla da nafila akwai wanda ana yin su cikin farilla ne kawai akwai wanda kuma ana yin su ne cikin sallolin dare amma dai dalilin karancin shiri da nake da akwai yan guda biyu ne ko guda uku na safuro su ne za mu yi darasin yau akan su insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci wanda za mu buɗe magana akan shi shine hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan wa sahahahu al-Hakim Imam Hakim yace hadisi ne ingantacce a cikin al-Mustadrak nashi wa faqa zahabi Imam Zahabi ya goya mashi baya akan cewa lalle hadisi ne da ya samu inganci to bayan manzo Allah dora hannu a kirji sai ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yastaftihul qira'a yana bude karatun shi bi adiyatin kathira da addu'o'i masu yawa tun daga nan kenan ka yadda cewa ba addu'a ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba a'a adiyatun kathira addu'o'in masu yawa ne mutanawwi'a kuma nau'i daban-daban suna da yawa kuma nau'ika da yawa amma dukkaninsu sun yi tarayya akan abubuwan da malam zai faɗa sai sai yahmadullaha ta'ala fiha yana gode ma Allah a cikin shi duka wata du'a'ul istifta da zaka gani to akwai godiyar Allah a cikin shi a cikin ta yahmadullaha ta'ala fiha wa yumajjiduhu kuma yana kamba mahi ya girmama shi wa yusni alaihi sannan ya yabe shi wa kada amara bi zalik kuma ya umarni da haka da haka duk addu'a da zamu karanta ta istiftahi za ga akwai yabo ga Allah ko akwai godiya akwai girmamawa sannan akwai yabo to banda shi manzon Allah na yi sai ce wa kada amara bi zalik kuma ya yi umarni da yin haka al musi'a salatahu wannan mutumin da ya muna na sallashi mun ce da kusan duk gaba da zamu tadda za a kawo abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa almusi a salatuhu malamai suka ce alal aqalla duk abin da ya fito a cikin hadisin almusi a salatuhu wajibi ne ya kazo da shi a sallah tunda ya ce ba zan iya sallah ba duk yayi sallah an ce ba ta karbu ba ba ta karbu ba ba ta karbu ba sai ce manzon Allah koya mu to samari na abin da shi ne sai da shi sallah za ta karbu shi kadai manzon Allah ya lissafa mashi sai malamai suka ce to in kana kanka zama lafiya duk abin da ya zo a cikin wannan karantarwar ta kaitacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi ta fito a sallarsa wa kad amara bi zalika al musi'a salatahu fa qala lahu manzon Allah ya ce mashi la tatimmu salatun li ahadin sallah ba ta cika ga kowaye ka ji kuma magana ko la tatimmu salatun li ahadin sallah ba ta cika ga kowaye minan nas cikin mutane hatta yukabbira wa yahmadullaha jalla wa azza wa yuthni alayhi wa yaqra'u bima tayassara min alquran yace babu sallar wanda za ta shiga cikin mutane hatta yukabbir har sai yayi kabbara kabbara harama Allahu akbar kabbara ta farko to ba sallar da za ta shiga sai an samu kabbara harama wa yahmadullaha jalla wa azza kuma ya gode ma Allah jalla mai girma wa azza ma'abocin gowaye to sai ka yabo Allah ka gode mashi ina ne za a samu godiya ga Allah ita ce adiyatul al-istifta wanda aka ce masu nawa ne kuma nau'i daban-daban ne a cikin su ya hamadullaha ta'ala fiha ina ce to wa yahmadullaha jalla wa azza ya gode ma Allah wa yusni alaihi ya yabe shi da godiya da yabo duka suna faduwa cikin al-istifta sai ce wa ya ƙara'u sannan ya karanta bi ma ta yassara min alƙur'an da abin da ya sauƙaƙa na cikin alƙur'ani wannan malamai sun ittifaqi kamar da zamu tadda ma ta yassara min alƙur'ani ya zama to fatiha ce da sura imam abu hanifa ya fassara wannan hadisi ma ta yassara min alƙur'ani yace karatu kawai da haka in ka kabbarta sallah kawai ka zo ka karanta sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa zuwa karshe ce sallah ta yi abin da yake wajibi karatun qur'ani amma sallar karatun fatiha sai dai a nemi wani dalili to aka Allah sai fa qara'u ma tayassara min alquran nan ba wa yaqra'u bima tayassara min alquran to shi yana da wani dalili wanda ya saba malaman usul ba gurin sa muke ba ko ka'idar sa dai ajiye ta usulu ta saba da sauran dukkanin mazhabobi na usul shi makarantar sa daban ce ta usul sauran malamai makarantar su daban shine shugaban madrasatu ahlur ra'ayi su kuma sauran madrasatu ahlul hadith da Malik da Shafi'i da Abu Hanifa da Auza'i da waye dukkanin mazhabin su a cikin usul ahlul hadith shi kuma ahlul ra'yi sukan ajiye ra'ayi ne akan mazhabin su sai su nemo me zai goya mashi baya su kuma wannan sukan kalli hadisai ne da ayo sai su tafa ka'idoji a gargashin su to shi idan aya ta zo a gargashin mazhabi shi sai umarni to ba za ka kawo hadisi ba kuma ka ce ya tashi wannan ka'idar sai dai a nema masa wani gurbi a bashi abin da yake wajibi rukuni a sallar karatu amma karatun fatiha ba zai zamanto dole a tsada mazhabar su ba tare da cewa suna karanta fatiha da sallolin da suke Allah ya samu dace almuhim da abubuwa guda uku manzon Allah ce sallah ba ta cika sai da su a samu kabbara a samu godiya ga Allah wanda yake cikin du'a'ul istifta sannan kuma a samu karatun alqur'ani duk wanda ya sallah ba kabbara harama ba ta yi ba duk wanda ya sallah babu addu'a ta bude sallah to ko da sallar ba ta yi ba amma manzon Allah ce la ta timu wannan sallar ba za ta cika ba da haka kenan ko da masallaci ka shigo aka kabbarta sallah wannan yayi addu'a ta bude sallah wannan yayi addu'a ta bude sallah wannan yayi kai ba kai ba a masallaci kai kuke a sahu ɗaya a bayan limami ɗaya idan an zo ana kirga ladan sallah ana bayarwa kar a ba wani ashirin da bakwai ashirin da bakwai kai ma sai tsammanin za a baka ashirin da bakwai dole za a rage saboda manzon Allah ya ce la tajinu kuma shi abin da muka faɗa a cikin muqaddima ko da za ku yi sallah a masallaci ɗaya bai nufin daraja ɗaya ce in an fita wannan ya nutsu ya nutsu ba abin da yake a sallah sai ayyukan sallah kai kuma kana kulla kasuwa kana kulla din kana kulla ciwaciwa kana kulla kaza Allahu akbar kabiru sami Allahu liman hamidahu karabu Allahu akbar anta fasjara hai an jiwa maka an kara ka tafi kuma ka yi tsammanin a take lada da irin waɗannan a baka iri ɗaya ba zai yi ba ya danganta da abin da ka kiyaye na ƙoƙarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ka samu lada daidai da abin da ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallah Allah ya samu dace a da iya zuwa istifta dai ci gaba da karatun su to ya manzon Allah yake yi sai ce wa kana yaqra'u taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta wannan addu'ar wani lokacin sai ya karanta wannan addu'a ba addu'a ɗaya bai ke diman da'iman addu'o'i ne da yawa za mu karanta mun ce a yau za mu karanta kamar guda biyu ne yau in ya karanta wannan gobe ya karanta wannan ko in ya ɗauki wannan sati ɗaya sati biyu na yi sai ya canja sai ya koma a wannan sati ɗaya sati biyu sai ya rika yi da canji canji canji canji in Allah ya sa ka haddace dukansu to ka riƙa juyawa idan Allah ya sa biyu ka haddace ko uku to ka riga jujjuya ta in ka tashi sallar dare tsakuri wannan in ka tashi sallar azhar ida wannan in ka tashi sallar asar ida wannan kai ma da kanka zaka fi jin daɗi kuma kwakwalwarka za ta ji cewa kana ba ta wani aiki cikin ayyukan addinin musulunci da take sawa ya zama to ana morarta ba tana zama bane irin zama na mara amfani sosai to kashi na farko ita ce wadda ta zo a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta Allahumma ba'id بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي الله كنيسنت بيني سكاننا وبين خطاياي لكم سكان كرة كرينا lokacin da ka zo ka kabbarta sallah duk waɗancan abubuwan da ake da bukata an yi kafin ka fara karatu to ka tsaya a gaban ubangiji kana shaidar masa cewa kai mai laifi ne amma wannan kurakuran da na aikata Allah roƙo nake a nesanta tsakanina da ni da su na yadda maimakon a yi musu da baibayi a rike su jikina Allah a nesanta su za su nesantu shine Allah ya kankare su ya yafe su Allahumma ba'id Allah ka nesanta baini wa baina khatayaya tsakanina da kuma tsakanin kurakuraina kama ba a ta baina al-mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin mahudan rana da mafaɗar rana ina ga wani shine kasankwacin misali da hankalin dan adam zai dauka na misali na faɗi ko na nisa yanzu duk a lokacin da an gaba kana ce musu kilomita dubu ɗari bakwai da saba'in da wane ne kilomita miliyan ɗaya da wa irin lissafin yan sayins ko tsakanin sama da ƙasa tafiya ce ta kilomita miliyan ɗari waye da waye sai ga duk kamar zancen kamar zancen banza ne haka miliyan ɗari da kaza ga ji ko alamar nifon baka kawo saboda kafin ka kirga miliyan ɗin ka kawo ni sai ka ji duk misalin kamar har ya fice daga cikin kwalwarka wani dutse yana nan ya taho zai tafiyar kilomita ɗari kaza da wane ne da wane ne kafin ya faɗo kan duniya sai ga abin ba haka bai yi amma a wa misali mutum na hankali tun da kake da daga nan dai baka taɓa zuwa makurar rana ba barantana ka je mai mafaɗarta to yadda kake kallon azabar da za ka suka je kafin ka je mabuɗar rana ko azabar da za ka je kafin ka je mafaɗar rana zai baka labarin nisan da yake tsakani to Allah kana roƙo ya nisanta tsakaninka da zamanka kamar yadda ya nisanta tsakanin gabas da yamma ko tsakanin inda rana take hudowa da inda rana take fadawa kaga wannan ita ce gaba ta farko Allah ya nesanta tsakani nesantar kuma tana binci ko dai a baka dama idan ka kare sallah karka ke afka ma kurakure Allah ya baka kariya tsakanin kurakure da inda za a yi laifi da sabo Allah ya sa akwai nisa tsakaninka da wannan sabon na Allah ko kuma wanda ka aikata Allah ya kankare su a yafe su sai zaman to tasirin sabon ba zai biyo ka ba tasirin sabo yana da tasiri in kai yana biyo ka daga cikin tasirinsa shine yana sawa ka maimaita dan uwansa sabo idan Allah ya kaddara mutum ya rafka sabo wata kil an ganshi ya ji inda bai dace ba aka ramu kalla kamar kai muka gani abu sai wallahi ba ni bane ni jiya Kano ma muka ji kage yanzu inda ka je din laifi ne kokarin kare shi din ya jawo wani zunubi ya sake biyo shi amma ni wallahi kamar kai na gani da kaza da kaza ka ta ai ba ni bane ba ni da still wata ta sake biyo shi to daga cikin tasirin zunubi akalla ya sa ka sake aikata wani zunubi ne to amma idan aka nesantar da kai baka yi ba bara tana ya zama maka wani ya sake biyo ka to idan aka dauka akan cewa wanda kai din ne ake so Allah ya nesanta sai manzo Allah ya kara ma gaba ta biyu Allahumma naqqini min khataayaya Allah ka tsaftace ni daga zubaina naqqini ka tsaftace ni min khataayaya daga zunubaina kama yunaqqa thawbul abyad kamar yadda ake tsaftace farin tufafi min ad-danas daga dauda ko daga datti ina ga ita ce ita misalin da za a bada a wajen tsafta masu bada wanki da guga da yawa sukan iya bada kowane kaya a wanke musu amma wasu sukan ji idan suka ba mai wanki da guga kamar ana dafe musu kaya ne sai ka ja ce ni zan zauna in wanke wannan da kaina ko ba na bada wankin farin kaya ko matata ta wanke wanke mun farin kaya saboda tsaftar ba ta fita ta kai masa yadda yake so wani sai ya sayo kilin wani farazon wani jik wani wane ne duk sai an zuba saboda kayan ya fito kar a ga kwarjinin su ya fi tabbatuwa to shi yasa manzo Allah ya bada misali da sokul abir an fi daukan nutsuwa a wajen tsaftace farin tufafi ana iya gwama koyawane irin kalar tufafi a wanke su tare amma mai farin tufafi yana jin tsoron ya hada su da kayan da yake zuba dan za su iya bata su to shi yasa aka ce to ana roƙon ubangiji ya tsaftace wannan zunuban kamar yana tsawul abyadu min ad-danas kamar da ake tsaftace farin tufafi daga datti Allahumma aghfirni min khataayaya Allah ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wasan da raba wal barad da ruwa kuma da sanyi ruwa wannan sakakken ruwa da ake da akwai ana roƙon ubangiji ya sa a ɗauke datti da wannan asal ita ce kamar kankara da take zuba za ga wani gurin ai taruwa take har a ce ta rufe kofar ɗaki sai an tsara kofar ɗakin ake fitowa to watakila ita ma ba za a rasa wani sinadari da take ɗauke da shi ba wanda in an ƙara a wanke farin tufafi ba mamaki ta taimaka wajen fitar wannan dattin da yake cikin wannan tufafi din wallahu ta'ala ala ba za a rasa mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wata rana mai wa idan wani kayan ka yake fita da ya zo ne mashi wata ilba mamaki in ka dauki wannan dissar kankarar ita ce ai asalt ko ita ce sulo din ko to wannan dissar ba mamaki tana da wani tasiri a wajen wanke tufafi shi yasa manzon Allah ya ambace ta wani lokacin kuma a gurin bahaushe akan sa wa kaya ruwan zafi a wajen fidda daudar shi idan ya ci dauda akan sa kilin da wane ne a sa a ruwan zafi tana fidda dauda wata irzu kuma suna kallon a ruwan sanyi da ake sawa ita ce ake samun abin da yake fidda dauda wanda ruwa da wancan nan karar ba ta iya fiddawa wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace da haka da abubuwa guda uku ne Allah ya nisanta mu daga zunubai Allah ka nisanta mu din Allah ya tsaftace mu daga zunubai Allah ya tsaftace mu sannan kuma Allah ya wanke mu daga zunubai wannan ita ce addu'a ta farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bude sallah da ita kuma ita ce kamar ta fi kowace shahara a tsakanin adiyatul istifta in dai mutum yana addu'ar buɗe sallah da wahala bai san wannan addu'ar ba ta fi kowace shahara a cikin dukkanin addu'o'in da ake da buɗe sallah Allah ya sa mu dace Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma aghfir min khataayaya bil ma'i was-salji wal barad sai riwaya ta biyu ita ce riwaya da aka samu a wajen muslim da abu awana ina ji da mutane sun san abu awana ko shi ma na da mustakhraj masu karatun hadisi mun san wane ne abu awana na shi alhakin ya yi almustadrak ne ala sahihaini ya yi istidrakin hadisan da suke cikin bukhari da muslim ya kawo irin hadisan da suka kawo da isnadin su da kuma hadisan da ya dace su kawo ba su kawo ba shine al-mustadrak nashi shi kuma Abu Awana sai al-mustakhraj ala sahihi Muslim shi Muslim ya zagaye duniya ne ya tara hadisansa kamar yadda suke a cikin littafin shi shi kuma Abu Awana shi ma sai sake zagaye duniya duk hadisin da Imam Muslim ya kawo a cikin sahihi nashi zai kawo irin wannan hadisin na muslim amma ba da isnadin da muslim ya kawo shi idan misali imam muslim da ya zo umar ya yi karatu ne a hannun malam hayado domin ba da misali da shi watakila makarantar su ɗaya ce da suka yi karatu a hannun malam musa hashim allah ji shi ya gafarta mashi to shi mu abu awana in yanzu sai ya tafi to ɗaya makarantar wadda ba ita imam muslim ya je ba wata sai ya tafi wajen malam saminu ko wajen malam abdul karim shi kuma sai zai ɗauki nasa hadisin za ka da isnadin tiriyan tiriyan ya taho sun ƙure a guri ɗaya amma an samu bambanci a cikin isnadin amma hadisi guda ɗaya ne to haka yawa musulun tun daga hadisi na farko har hadisi na ƙarshe kusan duka sai da ya furdo mashi wani kun ka hadisi wani kun ka hadisi biyu wani kun ka hadisi guda uku al-mustakhraj da haka in kana karatun hadisi in ka dace maka al-mustakhrajat haka ne wani ne zai yi littafin ya kare kai kuma don ka ƙara wa littafin ƙarfi da farjini sai ka sake zagaye duniya sai ka tattaro hadisan da isnadan da ba shi ya yi amfani da su ba amma hadisin ɗaya ne kamar shaidar da kake ƙara kafa wa littafi nan ma wani ya faɗi irin hadisin wani ma ya faɗi irin hadisin wani ma ya faɗi irin hadisin wallahu ta'ala ala to shi wani hadisin da muslim da abu awana sun rawaito wa ghairihi har da wani su kamar ibnu hibban ne ma ya rawaito hadisi din imam musulun da abu awana sun ce ita wannan addu'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na yin ta ne a sallar farilla shi kuma ibn hibban ya ce a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na yin ta ne a cikin sallar dare da wata kale ka haɗa majmu'ar riwayat din zai iya zaman tuwa manzan Allah na yin ta a sallar dare ne na yin ta kuma a cikin salloli na nafila duk da ma zai sake ware mana duk waɗanda ake cikin dare wani da ake a cikin salloli na farilla din to cikin wani addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajhatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa sai ma da yasa an bracket musliman wa ma ana min al mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك المهدي من هديت أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك تباركت وتعاليت فاستغفرك وأتوب إليك ita ce addu'a ta biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da ya ji waɗannan abubuwan da ake na na'am na'am na'am ni dariya nake gana me yake faruwa ne da yi tsayi na'am na'am to wata ilmu sa sati mai zuwa insha Allah mutum uku da za su kawo ta kyam babu kuskure insha Allah wata ƙarfe musu kyauta daga majalisun eh mutum uku za mu jefa kacici kacici inda muka ga dama nan za mu zaɓi mutum uku da za su karanta na'am a ta ji salloli ce eh insha Allah za mu ba da dama mutum uku da za su kawo mana ita kyam insha Allah suna da kyauta a sati mai zuwa da izinin Allah madaukakin sarki na'am kuma yana da kyau gaskiya mu kiyaye abin da yake cikin ta akwai cikakken ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa ubangiji shi cikin addu'a yace masa wajhatu wajhi na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata ga wanda ya kagi sammai da tsatsai hanifan ina mai tabbatuwa akan addini wajhatu wajhi wannan bisa umarnin Allah madaukakin sarki da ya ba manzon Allah fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim ko ko lid-din halifa ko fa aqim wajhaka ka tsayar da fuskarka ma'ana ka fuskanci ubangijinka wajen ibada to yanzu duk ya gama ayyuka da ya juya kalli al-qibla ya kabbara ya daura hannunsa a kirji sai yake tabbatar Allah na karbi wannan umarni sai ce wajhatu wajhi na fuskantar da fuskata yanzu wa nake nufi ga wannan ibadar tawa sai sai lillazi fatara samawati wal ard ga wanda ya kage halittar samai da kasai ko da kana da wanda yake da'awar halitta babu wanda ya isa ya da'awar ya halitta sama ko ya halitta kasa shi yasa manzon Allah ya zaba a kagar halitta ya zaba samai da kasai ita kuma karewar bajinta da ƙwarewa a wajen halitta sama da kasai Allah ce a kalli saman tun daga lokacin da ya yi ta a kalla a ina ne za a gano aibu ko baraka farji ilbasara karratai ne ko yarjiyo idai ka albasara khasi'an wa huwa hasir ka kalla ka sake kalla in dai da nemo aibu ne za ka dawo da idanka kana cike da bacin rai da barna dan ba za ka gano aibu cikin halittar Allah madaukakin sarki ba kuma duk inda mutane suka damu duniyar yan technology ko da dingiyar yan scientist masu cloning sun yadda za a iya kagar mutum kamar kai guda goma a zuba su a duniya su yi rayuwa irin kuma a kasa bambancewa da kai da su wanne ne gaskiya amma ba wanda ya taba cewa zai kulo ne ya sake kuma kirkirar wata sama ga wannan saman ana kallo ga wata daban babu ita da haka kenan za a iya gasa da ubangiji a ce su ma za a iya yin abin da suka yi ko a jarraba abin da ubangiji ya jarraba amma ba wanda yake da ikirarin zai jarraba halittar kasar ko wanda zai kan jarraba halittar sammai babu wannan yasa manzon Allah ya zaba lillazi fatara samawati wal ard hanifan sai ce ina mai tabbatuwa akan addini malamai suka ce hanif ina almustaqim wanda ya tabbata kan abu baya karkacewa ko kuma hanifan ana iya cewa al-ahnaf shine mutumin da yake dingishi wanda ya koma gefe daya ana iya kiransa shi ma al-ahnaf amma su tafa'ul ne larabawa suke suna ce mashi al'ahnaf mana suna mashi fatan wata rana ya miƙe ya tsaya can karkar ko aka ɗauke ta akan kalmar karkataccen shine wanda ya buɗe wa duk wani addini da ba na Allah ba duk wani ra'ayi da ba na gaskiya ba to manzon Allah yana shaida ubangiji na kauce ma wannan ra'ayi din kaga na farko na tsaye da fuska ga ubangiji kamar da ya umarce ni yawa Allah kirari da abin da ba wanda ya tarayya da Allah a cikin shi lillazi fatara samawati wal ard hanifan yana tabbatar ubangiji yana nan tsaye kyan akan umarnin shi ba za a motsa daga kan umarnin ubangiji ba har mutuwa ta dauke shi hanifan ya karkace wa duk wani ra'ayi da ya saba abin da Allah ya aiko annabawansa da shi duk wata aqida da take gurbatacciya hanifan ya kauce mata sai ce musliman an samu ƙari a wata riwaya da ta zo maimakon lillazi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana sai aka ce lillazi فطر السماوات والأرض حنيفا musliman wa ma ana minal mushrikin ni bana daga cikin mushrikai yana tabbatar Allah har alkiyama ta tashi baya cikin mushrikai Allah kakka sa mu cikin su kuma da izinin ka ba za mu taba fadawa cikin mushrikai ba wa ma ana minal mushrikin inna salati sai ce tabbas dukkanin sallata duk wata sallah ta farilla da nafila sai ce wa nusuki da sauran ibadoji na an nusuk sune al ibadat duk wata ibada da zan yi wa mahayaya da rayuwata kwato kam tun daga kwanciyar bacci zuwa ga tashi tun daga haihuwata har zuwa komawa ga ubangiji na gaba ɗaya wannan rayuwar wa mamaci da mutuwata daga ran da za a zare lumfahi na har in koma Allah ya tafi alkiyama a hisabi da duk abin da zan yi bayan mutuwata da abin da na ajiye dan guzurin mutuwata yana faɗuwa cikin mamaci lalle sallata ibadojina rayuwata mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin halitta take shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya a cikin su wa bidhalika umirtu da wannan aka umarce ni wal inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ina ji haka ta zo a cikin alqur'ani ko sai yace shi ma to wa bidhalika umirtu haka aya ita ma ta zake faɗa yace da wannan aka mun umarni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon masu mai kauya wa ana minal muslimin ko wa ana awwalul muslimin malamai sai ta tattauna da tazo a cikin alqur'ani an yi musulmai da yawa amma annabi Musa idan ya addu'a sai ya ce wa ana awwalul muslimin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce wa ana awwalul muslimin to ba musulmai kafin waɗannan annabawa din a a wannan umarnin da aka wa annabin a cikin al'umar shi to shine farkon wanda ya fara mai kawaya cikin al'umar shi cikin wannan umarnin na Allah madaukakin sarki yanzu da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin waye zai rigayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karɓo wannan doka da aiwatar da wannan doka din ba za ta ba samu ba dan manzon Allah bai taba shakku akan abin da Allah ya aiko mashi ba da haka kenan ana saukowa ya karɓa mai kauya daga ciki da haka duk umarnin da aka ba kowane annabi to shi yake fara imani da shi a cikin al'ummar shi wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal malik allah kai ne mai mulki kaga wannan yumajjiduhu akwai girmamawa a cikin ta can an gaya masa fatira samawati wal ard nan ana gaya mashi allahumma antal malik allah kai ne mai mulki la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai subhanak wannan ma ƙari ne a wata riwaya yasa ya sa ta tsakanin dan wannan bakan mai dogon hannu ko sai ce subhanak sarkinka ya tabbata subhana malamai suka ce masdar ne amma mabniun alal fath duk inda kaga subhana ana mata fataha ne ba a cewa subhanu ka misali ko subhanika duk inda ka ganta subhana take zuwa tana zuwa ne masdar ne kuma sai an mata idafa kuma ita kaɗai ana gaya ga Allah maɗaukakin sarki ne sarkinka ya tabbata ba inda za a ɗauko na ƙasa a danganta ta da Allah ta ko'ina na ƙasa ba ta dace ga Allah ba subhana wa bihamdi kuma yabo a ko'ina kai ka cancanta da shi anta rabbi manzo Allah ce kai ne ubangiji na ya Allah wa ana abduka kuma ni bawanka ne zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kai kamar a can da yake ce Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya yadda yana da kuskura nan kuma sai ya faɗa ya ce zalamtu nafsi na zalunci kaina wa ataraftu bi dhanbi na kuma tabbatar da laifina ko da zunubi wannan yake nuna maka iyaka tawaru na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga lai kace mashi kai din mai sabo mai saban Allah sai ga kamar ka ci laifi ka ci mutuncin wani ma an kace masa ittaqillahi to me ka dauke ni sai ga mutum ya zaburo ka da faɗa wai dan me zaka ce masa ittaqilla ka ji tsoron Allah to ba na tsoron sa kenan ake nufi ko me a matsala zai da kanshi fa yanzu ga ba ubangiji yana ga mishi zalamtu nafsi na zalunci kai kuma duka cikin mu nan ba wanda baya zaluntar kanshi eh inna shirka la zulmun azim ko ba inna shirka ba wani ne dan cikin wasiyar luqman da yake ba dan shi wasiya la ba la tushrik bihi wanda sahabbai suke cewa wanne ne cikin mu baya zalunta cikin mu ba to fassara ta ce da manzon Allah ba da asalin ayar nake da bukata da manzon Allah ya ga wa sahabbai dukkanin su ransu ya baci ko hankalin su ya tashi cewa manzon Allah ya karanta ayar wallahi Allah ya kaddara ta kwanta mu walam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗannan su ne amintacci a ranar gobe alkiyama kuma su ne shiriyu sahabbai sai hankalinsu ya tashi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai duk cikin mu ba wanda bai zalunci kanshi ba to tunda mu zaluntar kanmu kuma aya ta zo ta ce ba su zalunci kansu ba ba su haɗa imaninsu da zalunci ba kenan ba mu da aminci a ranar gobe alkiyama sai manzo Allah ce ba wannan zaluncin ake zance ba a'a ana nufin zalunci na shirka ba ku ga wasiyar luqman ga ayyin shi ba da yake ce mashi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle zalunci shine zunubi mai girma to anan sai manzo Allah ya faɗa zaluntu nafsina zalunci kai duk cikin mu ba wanda baya zaluntar kanshi kamar da sahabbai suka tabbatar da cewa ba wanda baya zaluntar kanshi cikin su to nan ma ba yadda za a yi a samu wanda baya zaluntar kanshi daga cikin zaluntar kai shine har da abin da ya dace ka wa kanka ka ki wa kanka shi ma zaluncin kai za ka iya sallar nafila raka'a hudu lafiya kalau ba tare da ka kafura ba sai kai biyu kai ai dai ba dole ba ce biyun mata isa Allah ya mata albarka wannan biyun akwai zaluncin kai a ciki haka ne ko ba haka ba ne ranka yana so kana da kudin kana da bukata ga abu za ka ci kana sha'awa kana so kan makalkale kudin in dai ba ya shiga gonar almubazzaranci ba kamar da muka wuce a cikin al'adabul mufrad ko in dai ba ya shiga cikin gonar almubazzaranci ba to wannan abun kaki yana fadowa cikin zaluncin tayuka wasu hatta a auratayya suna zaluntar kansu Allah hore musu damar da za su iya mata biyu hankalinsu ya kwanta su ki su makalkale saboda go ko ko saboda karran hajiya ya baci ka makalkale ka zauna da hajiya tana gasa ka akwai zalunci ka yi akwai zalunci kai a ciki duk abin da rayuwarka take da bukata wannan fa karka je na dole abin da rayuwarka take da bukata za ka samu nutsuwa da shi za ka ji daɗi zai taimaka ma wajen nutsuwa da kwanciyar hankali kaki to wannan abin akwai zalincin kai matsawar ranka rayuwarka tana da buƙatar wani abin kaki kana da buƙatar muhallin da za ka zauna ka rufa ma kanka asiri ka kwanta ka ji daɗi ka nutsu hankalinka ya kwanta hankalin iyalanka ya kwanta kaki kake tsumalmula da kuɗi kar a gane kana da rufin asiri wannan akwai zalintar kai barazana kuma ka dawo fagen cikin addini shi yasa babu yadda za a daga mutum a rayuwa a ce mutum baya zalunta kan shi sannan kuma ɗaiɗaikun kuskure duk zai iya faɗuwa cikin wannan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullu bani adama khata duk wani dan adam mai kuskure ne amma wane ne ya kusanci cikin masu kuskure ce wa khairul khata'in at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure wanda sune ke tsube kuskuren kuma suke tuba ma Allah madaukakin sarki da haka kan shi wannan Allah sai ya tabbatar ina zaluntar kai tare da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda zaka kirga kuskuren ka ko zaluntar kai ina ji zai wahala ka samu to amma me hikimar fadin haka a ladabtar da al'umma a koya musu ku masu laifin da kurika tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki amma manzon Allah ba za ka ce ga laifin shi ba ga kuskuren shi amma tare da haka yana faɗa a sallah zalamtu nafsi na zalunci kaina wa taraftu bi dhanbi na tabbatar da laifina shine abin da kristoci suke ko cikin ka'idar kristoci suna kiran shi menene confession ne ko menene zaka zo ka ga ya pasto nayi laifi kaza ko nayi kaza nayi kaza sai ka ga mutuna wa kanka asiri a gaban pasto sai ya ce to kawo dubu ɗari ko dubu ɗari uku sai ka kawo dubu ɗari uku wannan ya sa a cikin ajihunka ya dafa kanka ya ma alaloya kenan lailai yana daga cikin rukunansu guda biyar na christianity ina ji gaskiya ko confession ne ko menene na dai ramanta sunan shi guda ɗaya na a baptism a wankan da ake wa mutum ne lokacin da zai shiga ba kuma a tournament bane na confession ne ni ne dai wanda na fara dai shi zaka zo ka faɗa mashi to shi kuma addinin musulunci ya saba da kowane addini yanzu ne kai da ubangijinka a sallah a ɓoye cikin zuciyarsa za a gaya mashi na yadda na zalunci kaina kuma na tabbatar ina da laifi kuma ba ka faɗa mashi ba amma fa wani ɗan uwanka ne fa ƙato wata kila laifin da kai fa kai kuma za ka zo gaya mashi na yi kaza na yi kaza kuɗi kaza ma ni na cinye wani da ya mutu ni na kashe shi ni na yi kaza ni na yi kaza fa ina mafita eh duba girman laifin na kai ce to kawo miliyan uku dama ka tana kanka asiri in ba ka kawo ba ka shiga uku dama ka zo ka ga masa kai da kanka to amma shi ubangiji tsakanin kai da shi ne za a yi zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi na zalunci kaina kuma Allah na yarda da laifina kaga kulli dhanbi jami'a Allah ka gafarta mun zunuban baki daya kaga cewa akwai hankali a cikin addinin musulunci addinin musulunci bai yarda da cuwa-cuwa ba ba wani shehu yanzu da zaka je ka samu ka gaya mashi na yi laifi a nema man gafara yanzu kai da ubangijinka a sallah ka faɗa na yi laifi na tabbatar da laifina Allah a yafe mun zunubai na gabaki ɗaya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta saboda babu mai gafarta zunubi sai kai yanzu kaga musulunci duk wanda ya karanta musulunci ba zai kirsunci ba in dai ka da ba wanda zai gafarta zunubanka sai Allah ba wanda zaka kunshi kuɗi ka kai mashi malam ne ko shehu ne ko fasto ne ko fada ne ba za ka kai mashi ba in ka kai mashi ka kai wa banza ya ci banza eh a musulunci mun gamsu ba wanda yake yafe zunubi sai Allah kuma duk wanda ka daga hannu ka roke shi kace ya yafe ma ya ma gafara to kuma ka hada ma Allah kishi ne ka'ida a musulunci mai yafe zunubi Allah ne kadai faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ba mai gafarta zunubi sai kai wahdini li ahsanil akhlaq ubangiji ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye yanzu kaga manzon Allah duk da an bada labari Allah da kansa ya shaida wa innaka la'ala khuluqin azim nana Aisha ta shaida ta ce kana khuluquhul qur'an halin shi alqur'ani ne amma zai na sake roƙon ubangiji wahdini li ahsanil akhlaq ubangiji ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wannan fa tsakaninka da ubangiji ka nemi a yafe zunubai kuma kana kokarin Allah ya dora ka akan kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ya kunshi gaisuwa gaskiya rukun amana sada zumunci tallafawa marayu tallafawa masu ƙananan ƙarfi sallah a cikin jam'i rahin nuna girman kai rahin nuna isa rahin takabburanci rashin kaza duka waɗannan abubuwan kana roƙon ubangiji ya dora ka ba dubara bace take ba mutum kyawun hali amma akwai taimako na ubangiji wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta ba mai shiryawa zuwa ga kyawawan ɗabi'u face kai da aka ba wanda isa baka cire na kyan ɗabi'u da ga duk yadda iyaye suka kai su ɗora ‘ya'yansu akan wasu tarbiyya ba sa iya cimma nasara idan Allah bai taimaka musu za ga wasu sun yi dukan sun yi dukan an sa amari an ɗaure an azabtar da su yake da ana cewa wawo ne dan malam ka ƙi halin malam rago da wutsiyar kare saboda shi malam ya fi kowa tsanin tsoron Allah saboda haka yana jin ciwo a ce baraka ta fito daga gidansa zai yi ta duka zai yi ta karba amma sai Allah ya ga dama innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to hatta kyawun dabi'u baka isa ka ce ga yadda za a yi dabi'u sai Allah kuma ya faɗa da kansa ya yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy sai ka ga mutum a gidan arna gaba da baya amma sai ga kyan hali da kyan dabi'a ba a magana wani kuma sai ga gidan tarbiyya gaba da baya amma duka dangin ya uzura musu ya gallabe su to shi yasa ba wanda yake iya dora mutum a kyan ɗabi'u sai Allah madaukakin sarki da haka kenan yana da buƙatar ka dage yi ma kanka addu'a akan kyawawan ɗabi'u ka dage da wa ƴaƴanka addu'a akan kyawawan ɗabi'u Allah da mu da su ka dora mu akan kyawawan ɗabi'u din la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha ubangiji ka kauda mun munanan ɗabi'u din karka bar ni in fada cikin munanan hali la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba wanda zai iya kawar min da waɗannan munanan ɗabi'un sai fa kai Allah labbaika wa sa'adaika labbaika ai istajabtu laka na amsa maka ko na amsa na kuma amsa ma wa sa'adaika ina agaza wa addinin ka ko ina neman taimako ina taimakon addinin ka ko ina neman gudunmuwarka labbaika wa sa'adaika sa'adaika suka ce zai wahala ka ganta a larabci ta zo ba tare da labbaika ba labbaika wa sa'adaika na amsa maka na yi alkawarin taimakon addininka yanzu kamar alkawarin ka cewa ubangiji duk abin da Allah ya ce a yi za ka yi kuma duk abin da ya ce a bari za ka bari ina ma'anar na amsa na kuma amsawa na yi alkawarin kuma duk gudunmawa da addinin ka yake da bukata ubangiji zan baka labbaika wa abaidaka walkhairu kulluhu fi yadayka yace alkhairi baki ɗayansa a hannunka yake ba inda za a samu alkhairi sai ta hannun Allah madaukakin sarki da haka duk abin da kake nema inna alkhairi ne ta nema a hannun Allah madaukakin sarki wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka sharri ba a danganta shi zuwa gare ka ko ba daga gunka yake ba wannan kuma ladabi ne na manzon Allah kuma ladabi ne na alqur'ani duk inda kaga alkhairi baka isa ka same shi ba sai a hannun Allah duk inda kaga sharri to ba a danganta sharri tsara zuwa ga Allah madaukakin sarki yasa hatta a addu'a ba za ka daga hannu ba ka kama sunayen Allah wanda ba sa hada da alkhairi a cikin su da sunan Allah ne kamar adbar mai cutarwa sunan waye sunan Allah ne to ba za ka harin maka ce ya bar ya mane ya mai cutarwa ya mai hanawa Allah kai kaza za ka ji kamar ba ladabi a ciki to ba a kiran Allah da sunan sharri kadai adar almani almuntaqim inda akwai ba za ka hada ba Allah ba a wa Allah irin waɗannan ba a kiransa da sharri tsara ko kuma idan sharri ya zo to ba a danganta wa Allah madaukakin sarki duk inda sharri ya zo sai an dauke shi shi yasa Allah zaka karanta kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir to zaka ga akwai ladabin lafazi a cikin wannan kissar Khidir da suka zo suka shiga jirgin ruwa an musu lift ko sai ya dauki adda ne ko diga sai ya sare jirgin ba sai ya bangare ta yace a ya za mutane za su yi mana lift babu ko kwabo mu kuma ka balla musu jirgin ruwa sai ce ai ba na gaya maka ba karka yi hakuri a cikin halin tafiya ta karka shigo cikin al'amari na ya ce to kai alƙawarin ya ka yi hudu ba zan ƙara tambayar ka ba eh aka shiga cikin gari kawai yara suna wasa aka duba wani kallelan saurayi gashi nan abun sha'awa handsome kawai ta mahi ya danne ya ɗora wuka kawai ya yanka sai ya wuce ce kawai ya za ka yi zo ka kama rai kawai a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin na qadri ta sha'an imra to annabin Allah kuma ba yadda za ka yi barna a gabansa ka ce ya shiru ko ni yanzu ina ga ba yadda za ka kawo mutum ka kashe ka ce a yi shiru ba zai yi ba nan masallacin nan ba da ana kallo ka yanke a yanka mutum ka ce a wannan wata ilba ba ke sabuwar fatawa ce ba zai yi ba dole za ka yi kokarin ka kai kai kai sai kai wannan to annabin Allah kuma ba zai yi ba sai ce ba na gaya masa ba kar ka sake shigo a cikin al'amari na yace in na sake shiga daga wannan shikenan mu raba gari ya manta aka zo aka tadda gari ku taimaka mana da gurin kwana an ki ku ba mu abinci an ki kin gama zagayen gari dan za su fice daga gari babu mutanen arziki za a ci a garin ba wanda zai sauki annaban annabin Allah a ciki ba wanda zai ba su abinci kawai sai gaban goya tafi kikikikiki zai faɗi kuma ga ƙasa a gefe ce kai faɓo wannan ƙasa ya ce a haba mu zagaye gari a hana mu abinci kuma sannan mu gyara masa bango ita ana gaya maka kar ka sake tsallako a cikin al'amari na suka kwaba ƙasa suka gyara suka yi tsaf ya ce to laushi ita dan ta kasta alaihi ajar to me zai hana mu dan karbula da an ya so ma ta abinci da shi sai ya ce masa haza firaku baini wa bainaka wannan shine dai iyaka point da zamu rabu amma zan baka labarin abubuwan da suka faru a baya sai ce amma safinatu fa kadalli masakina ya'maluna fil bahri ita wannan jirgin ruwan na waɗansu mabukata ne suke aiki da ita cikin kogi fa'arattu an a'iba sai na so in aibanta ta abin da za mu gani a zahirin ido ne ka ɗauki takofi ko adda ko magirki ka doke jirgi barna ce yasa kai tsaye da ya zo gurin bai ambaci ubangiji ba sai ce fa'arattu an a'iba sai na so in ɓangare wani jirgi in mashi aibu tunda akwai aibu akwai sharri nan bai kawo sunan Allah madaukakin sarki ba ka gane da mu magana abin da nake da bukata wa sharru laysa ilayka ba a danganta sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki amma da ilimin wa aka yi wannan aikin da annabi Musa bai sani ba da ilimin Allah da umarnin Allah madaukakin sarki amma saboda ballewar a gani ido na zahiri sharri ne barna ne aibu ne sai sai fa arattu sai na so in mata aibu me yasa zan mata aibu a gabansu akwai wani sarki ya akudu kulla safinatin ghasba yana kwace duk jirgin ruwa da zalunci da ya gitta ta gaban shi kaga ladabin magana bai jingirta sharri zuwa ga Allah madaukakin sarki ba da aka ba aka kashe wannan yaron sai yake gaya mashi fa kana abu amal gulamu fa kana abuwahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra shi wannan yaron iyayensa mutane ne na kwarai masu rikon addini Allah ya kaddara wannan yaron fitinanne ne in yi girma sai ya fitini iyayen shi iyayen shi nan sai yasa fa khashina sai muka ji tsoro kaga kenan umarnin da Allah ya mashi shine yake bada labari ubangiji baya so a fitini iyayen an masa umarni ba a so a bautar umarnin iyayen sai ce fa khashina nan sai ya shigo ciki saboda akwai nau'i na sharri ba a danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce fa arada rabbuka an yubdilahuma khairan minhu zakatan wa aqrab ruhuma Allah sai yake so ya canja musu yanzu ya dauke kai fa arada rabbuka an yubdilahuma ubangijin ka sai yake so canja musu khairan minhu zakatan wanda yafi waɗannan nagartar halaye wa aqrab ruhuma kuma fi shi tauhidi yanzu kaga alkhairin gaba ɗaya sai mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da aka ji aka tanka katanga katanga ta faɗi an ɗaga ta sai ta ita wannan katanga ta waɗansu marayu ce babansu mutumin arziki ne katangar idan ta faɗi aka gano dukiyarsu ga mutanen gari za su yi wa wasu ba abin da za su samu wanda yake hana annabin Allah abinci ya za a yi tattara kuɗin maraya ya bashi da aka yi sa aka tada katanga aka yaɓe ta Allah ya tsare kuɗin kafin su gara girma yanzu yaro in ya kawo karfi shekar ashirin da biyar yana ji kamar zai da ki bangu kace za ka ci kudin sa inda halifa yi eh amma ban da dai fa matasan yanzu duk kusan zuciya su a mace saki eh kudin su ake sata kuma su ne suke sukuwa a bayan su suna hewa ne ko eh amma dai gaskiya matasa irin na da ba a cin nasu a kwana lafiya yasa Allah ya ce ya bari din fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik ya ce Ubangijinka yake su har waɗannan yaran su kawo ƙarfinsu sannan kuma sai su fidda dukiyar da aka binne musu ƙarƙashin wannan bangon sai ce rahmatan min rabbi wannan rahama ce daga gurin ubangijinka wanda yake nuna maka cewa kenan duk abu da ya kunshi sharri ba a danganta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki da aka karka tafi watakila Allah jarrabe ka da accident sai ka ɗauki laifin gaba ɗaya ka mai da hannun Allah madaukakin sarki ba a yi ba a danganta sharifa cokan amma babu abin da yake faruwa babu umarnin ubangiji ga ce Allah ya kaddara muna da sakaci kaga nan duk abin bai kama da baka dora balefin a hannun ubangiji amma baka yadda ya faru ba sai da kaddarar ubangiji Allah ya kaddara muka yi kaza ko ba mu yi kaza ba yanzu akwai dora wani bangare na sharri a hannunka kuma ta tabbatar da kaddara ta Allah madaukakin sarki wal khairu kulluhu fi yadayka wa sharru laysa ilayka almahdi man hadaita a wata ruwa aka tsara da cewa babu shirye sai wanda ka shigar ana bika ni fa na dogara ne da kai ba abin da zan iya yi sai kai Allah madaukakin sarki wa ilaika kuma a gare ka nake neman komai kuma komai na gare ka yake koma shine sa a cikin bakala manja ba mafaka ko ba matsirata wala malja ba gurin fakewa minka daga gunka illa ilaika face a gare ka babu abin da zan yi in guje maka sai dai in koma gare ka fa firru ila Allah in kun gudu to ina za ku je ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki in kai gudu kai gabas ba inda za ka je in kai gudu kai gudu ba inda za ka je in kai arewa ko yamma ba inda za ka je amma an ka fita zuwa ga Allah a guje da neman taimakon shi cikin gaggawa Allah sai baka magani ko baka taimako la manja wala malja minka illa ilaika tabaraka albarka da taka ce wata'alaita ɗaukaka taka ce astaghfiruka wa atubu ilaika ina neman gafararka ina tuba zuwa gare ka wanda ita ce addu'a ta biyu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake buɗe sallah da ita a yi kokari a haddace akwai lafuza da kambama ubangiji da ladduba masu kyau a cikin su kuma kamar da muka alƙawari insha Allah akwai kyauta ga mutane uku da suka haddace ta kyam da kyam insha Allah Allah ya sa mu dace sauran addu'o'i insha Allah sai a cikin darussa na gaba Allah ba mu dacewa na wa alaikum assalam shikenan sai ka tafe yayin da ka fara addu'ar istiftahi kafin ka kai karshe sai liman ya fara karatun fatiha shikenan sai ka tafe ka tsaya iyaka na amma lokacin da zaka yi sallar ka ta nafila ko lokacin da zaka yi sallar ka kai kadai wannan kana da damar ka karanta duk abin da za ka karanta sannan ka ci gaba da sallarka kafin mu ci gaba da tambayoyi da kuma karanta da take hannuna akwai dan wada mun tsokaci ba sai mun tashi karatu wancan satin cikin abin da yake kawo kushu'i a sallah shine an hana mutum yayi sallah alhali an kawo abinci gaban shi yana da bukatar wannan abinci din in aka tafi sallah aka ce ba a samun nutsuwa sai mun tsokaci yake cewa to galibi yanzu majalis da ake shayi na mangal majalis ne na ahalin sunna ya ce to kuma lokaci in an zuba shayi ya nuna an zuba siga kuma a kira sallah sai a ce a bari sai an fito daga sallah yadda to galibi za su tafi sallah ransu yana wannan shayi kuma kowa na gaggawar ya fito kar a yi bashi kar a raba bai samu ba to kaga wannan tafiyar gaskiya akwai bidu a cikin ta idan za a hana ka tafi cin abinci saboda hankalin to yana dan fara da shi to bai kamata ba kuma ku dafa shayi ku tafi sallah kuma shayin ku yana kan wuta wani lokacin yana zo su yayi makon ku dawo wani lokacin in ka fito kan ku dawo wanda suka yi sauri da farko su dan zuba rabin kofi su muku zarra sai su shanye inda haka in kai latti ka tsaya azkar ɗinka da sauran addu'o'i sun yanka ka kuma kana sallah kana lissafin me zai faru akan shayi wata kinta ma kaɗan ne ga kuna da yawa to ita ma ahlus sunna ya kamata idan an dafa shayi ya dahu to kar aka fi sallah sai an shanye wannan shayi musamman a ce limamu dan cikin ku ne ko kuma inda ladan ya jinkirta kiran sallah sai aka yi cewa wallahi shayin mu ne kusa da ruwa sai mun sha za a kira babu ne shi yasa za ka ga galibi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin masallaci yake idan za a kira sallah da wani uzuri sai ce saurara idan za a kira sallah sai ce saurara idan za a kira sallah sai saurara sai an gama wannan uzuri din mu yanzu muna da matsala ne mun kayyade wa kowace sallah lokaci ɗaya saura minti goma don Allah ya da ko mala'ika mutuwa ne da ya sa an yi wannan saura minti goma din nan in mahaukacin kare ne dole ɗaya saura minti goma nan za a yi ta ala asali da abin da yake faruwa an sanya sallah za a yi ta ɗaya saura minti goma ka shigo masallaci kuna sallah ku ɗari sai ka sayar da mutum bakwai a masallaci ka sabbarta sallah akwai zan fahimta a ciki da ka zo sai ka koma gefe sai ka kabbarta sallah ko ka dan ja wata yar majalisa ni ka ce ni da aka ne kan minimum wage an saki tebur ko ba saka ba sai ga mutane nan da nan eh kaza kaza kaza kan an kare ga wannan ya zo wani zai ga ko san samu wajen mutum 30 40 sai a koma sai a kabbarta sallah amma kun zo ku bakwai ka kabbarta sallah Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kul huwallahu ahad abba malak Allahu akbar kul a'udhu bi rabbin nas assalamu alaikum assalamu alaikum kuma kowa yana cikin sallah babu ba cikin da haka to ana la'akari me halin da mutane suke ciki yasa da aka yi bayanin lokutan sallah manzo Allah na yin tsakanin kaza da kaza tsakanin kaza da kaza ma baina hadaini waqtu amma da yazo sallar isha sai ya ce a'a idza raja ra'ahum ijtama'u qaddama ko ajjala wa idza ra'ahum akharu abba ko akhara yace idan manzon Allah ya zo masallaci ya ga sahabban shi sun cika masallaci da wuri to ya san suna da uzuri sai ya sallah da gaggawa da kai mun Allah ya jarrabe ka ɗan asinan ne a masallacin ka kuna sallah karfe 7 da rabi kuma za a fara 7 da rabi kaga 7 da minti 20 sun cika masallaci kowa yana nan sai ka ce mu kabar ta sallah Allahu akbar sai ka sallame yan asinan sai minti ba wai ina daure gindi bane lalle fa sai an bawa yan asinan kofa fa eh ina kawo ne a fikihun yadda ake zamantakewa da kai ta kuma sallacin yan gargajiya su yi gara ka rike kwastomomin ka ku yi sallah a masallacin ahalu suna wadda ake da yakini za ta karɓi insha Allah ta'ala yanzu da mutuna ta fito mutane suna da gaggawa har masallacin kowa higa suke su yi sallah eh mutane kuma ya kamata su san masallacin da za su shiga su yi sallah wallahi da haka to da ka bari tun da bodin ta zama fitina to kai amfani da wannan lokacin sai ka yi sallah a kan lokacin da ya dace tun da dama su za ku yi sallah kuma duk suna nan sai a yi sallah kowa ta haka manzo Allah yake in ya ga sahabbai sun cika masallaci to ya san suna da wani uzuri sai ya musu sallah akan lokaci idan aka zo masallaci sai ga an yi jinkiri sai ku ƙara ɗora wani mangal ɗin sai a ƙara na biyu dan aka gama zo sai a ƙara na uku wata ƙil mutane har sa gama uzurin su taho masallaci sai aka barka sallah sai a yi sallah da haka to limam ya kamata ya zama to suna da fiqihun waɗanda suke da abin nan jama'ar sallah kenan idan kuma limamin din yana cikin majalisin mangal da wata ƙilma shine mai ɗagawa na ga lokacin da ya ga yanin na mutane aka taho masallaci da matsala sai ya rarraba a sha ai dai ba za a gaba sallar tun da yana nan to kuma yanzu muna da wani fitina ha'i sai ga liman yana nan amma wani yake da Allah mana higa kamar sallah mutane sun san lokaci yayi akwai farin kunya a ciki ya kamata matsawar liman yana nan bakin alfarmar da za ku mai saurare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tabbata da kabbara sallah sai da aka kabbarta ai sai istau sai tuno da uzuri kawai sai ya fice yanzu ina ga ko kai ne kawo kai hudu ba ka ko aka ce istau ka fita wala na ga ka fita da ladanka amma da ya fice ba wanda ya sake zama kowa a cikin zahun sai tsaya can karkar manzon Allah ya koma gida ya kare uzurin shi wani yace ma da ya fito har gemun sa yana digar da ruwa wata kirke da hadda wanka ko rage zafi ko na haka manzon Allah ya dawo yana zuwa da an gama istawa ta da duk sai Allahu akbar aka ci gaba da karatun sallah to yanzu nan ina ga a gama ta da iqama kace da Allah ina zuwa ka tafi minti ɗaya biyu uku hudu biyar lalle ina ga kamar ka taɓo ka taɓo mat da aka yi mutane gaskiya sun yi taka tsantsan kar a shigo sallah da wancan abin da ake jira in shayi ne in abinci ne ya kamata a kammala a fita in wani uzuri ne ya kamata a kammala shi tsokaci na biyu da aka min shine idan an fita duk da cewa gaskiya an ware kofar fitar mata ga kofar fitar maza kuma na tabbatar muna da yawa cikin masallacin dan jinkirin da ake samu yakan kawo kamar a sake samun cakudar maza da mata a fita da haka dai mutane da Allah su kimtsa kansu tsakanin mazan da mata sai da za a rage samun cunkoson a fita da sai kowanne yana fita ta kofar shi to amma wata duk wanda za su koma su yi kudu za su da kusan hanya ce kwaya ɗaya titi ne kwaya ɗaya to ana samun cin kushe da Allah ko dai mazan in matan sun fito su yi musu hakuri su wuce ko matan su yi hakuri mazan su wuce Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa mala ya hukuncin dora hannu a kirji yake maza da mata ne ko maza kadai maza da mata ne sallu kamar aikin muni usalli malam wanka ne wanka ne ya kama ni na janaba sai na yi wankan sabulu yaya wankan yake bai yi ba ana yin wankan janaba ne da ruwa mai tsafta wanda ba abin da ya taba shi mai rukuni yana nuna min kamar lokaci yayi dan haka anan zamu tsaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace